inda malam tukur abubakar ke jan baki yayin da malam sanusi shek ibrahim dan malam ke fassarawa a jiya mun kwana aya ta talatin da biyu a cikin suratun nur inda a yau za mu tashi aya ta talatin da uku a cikin suratun nur akan wakallahu tafaddal
بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يب... والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فقاتلوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنات لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد كراههن غفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya saki dawowa da mu a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah saki dawowa da mu mu dora inda muka kwana wanda ajiya mun kwana a cikin suratul nuri aya ta 32 wanda aiwa za mu tashi aya ta 33 shine inda Allah madaukin sarki yake cewa wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihimullahu min fadlihi wal ladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum wa la tukrihu fatayatukum allabi gayyana suna zuwa kashin aya a jiya mun karanta ayoyi waɗanda suke inda Allah madaukakin sarki yake bayar da umarni a aurar da waɗanda ba su da aure da Allah maza ne ko mata ne to ubangiji madaukakin sarki ya bayar da umarnin cewa to a aurar da su ko ɗaya ne ko bayi ne nan to shine sai Allah yake magana ga waɗanda su kuma ba su da iko ne a aure din to sai Allah tabaraka wataala yake cewa wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan alladhina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samun iko na yin aure to fa yastafi su kame kansu ma'ana shine su yi kokari su tsare kansu kada su aikata wani aiki na saba ma Allah ko kuma su ta yi ma'ana su yi aure ko su ta suna yin zina shine su kama kansu hatta ya gunihimullahu har Allah ya wadatar da suwa min fadlihi daga cikin fadlar shi tunan kaga na Allah yana bada umarnin cewa to a mutun ya kame kanshi kaga kaman ayat da hadisin da muka karanta a jiya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga ya cewa yana cewa idan mutun manista ya mashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj inda maza Allah yake cewa wanda ya samu ikon yin aure to yayi aure din eh to in kuma mutum bai samu ba yace fa fa innahu aqadu lil basari wa ahsanu lil fajr domin shi yin aure din shine abin da yake mafi runtsi ido kuma shine zai tsare mutum farjin shi ba zai yi zina ba amma yace wa mallam ya tsaye wanda bai samu iko na yin auren ba to shi kam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa alaihi bisawmi haka na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wija'un domin shi azumi din garkuwa ne gare shi zai tsare shi daga sha'awa din wanda har za ta iya ja ta sa ya aikata wani aiki wanda yake na saba ma Allah to kaga anan wurin wato ubangiji ya a manzo Allah sallama ya bayanin cewa kenan in mutum bai da iko na yin aure din abin da ya kamata shine sai ya bi hanyoyi na kokarin da zai tsare kanshi kamar yawan yin azumi din da kuma sauran abubuwa na ibada yawan zikirora wanda shi zai sa gaba ɗaya hankalin shi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda dama dukkanin abinda duk inda mutum ya zo ya tsare kanshi ya mai da kanshi wajen Allah sai ya zama gaba ɗaya kullun tunani ne menene aikin da zai aikata na ibada za ka ga cewa kwata-kwata ma ba zai yi sha'awa din ba bale ma hayya ko ma hayya aikata abin da bai dace ba shi yasa za ka ganin azumi idan watan Ramadan ya kama za ka ga ana samun irin waɗannan abun za ka ga kowa kowane irin mutum sai ga samu natsuwa inda yana yana azumi din saboda shi azumi din yana kawo mutum ta kawa a cikin zuciyar shi to shine nan sai ubangiji yake cewa to sai su kame kada su yi zina su kokarin kame kansu daga aikata miyagun ayyuka sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina yabtaguna alkitaba amma waɗanda su kuma suna neman a rubuta masu ma'ana shine kamar mutum yana da bawa to sai kuma bawan yana da buƙatar cewa ka rubuta mashi wani abu wanda zai fanshi kai ne daga gare ka ma'ana shine kana iya cewa ka je ka kawo min misali sai sai ka ce mai misali ka je kawo min naira 100 in ka kawo min su to shikenan wata ka zama dan da to shine ma'anar mukataba din sai ya zama in kun kai wannan din kuma la'alla ma kila za ku sa lokaci ne duk wata kila ka bani kaza ko duk bayan wata biyu ka bani kaza har adadin lokacin da cika da ya yi da cika su din to shikenan ya zama dan da shine yake cewa wannan mukataba din amma kuma malamai suna cewa na fukahawa suna cewa idan mutum da zai son yama bawa ne wannan rubuta mishi wannan fansa din amma kuma sai bawan bai samu iko na ya cika wannan abin da an ka bashi din ba to sai aka ce eh karshe in ya kasa to duk abin da ya ba mai gidan in ya riga ya karba to kuma shikenan fa ya zai ba sai ya mai kamar da abin shi ba kuma ya ce halabai da lafiya wajen Allah amma shi yasa suke cewa wai don gudun kada su uwayen gidan su zalunci bayan nasu sai an ka ce to in za a yi wannan amma a je wajen hukuma ya zama ga hukuma ne kaman a ko alkali ko wani wanda yake matsayin hukuma tare da shi ne za a yi bayanin gashi don ya san da ya zama matsayin shaida saboda kada ya zama mutum ya zalunci bayan nashi din ya zama sai ya rubuta mai ya bashi kuɗi din sai an kusa karewa sannan sai ya ce kuma da shi ba haka nan ba to wannan sai ya ce don kaga sai ya ce ai ya kasa ne to wannan shi ne ake cewa don haka idan sun ka nema to a rubuta musu ɗin to shine Allah yake cewa min ma malakat aymanukum daga cikin abin da daman ku tan mallaka min al'abid na bayi maza wal ima'i da kuma ku yangi mata to in sun ka nema din fakatibuhu lalle ku rubuta musu abin da sun ka nema din in alimtum fihi khairan in kun ka sanya haka nan da alheri ne ya zama in ya zama kun ka san akwai amanatan ya zama lalle akwai amana gare su wa qudratan kuma suna da iko wanda za su alal kasb bisa ga nema din ya zama suna da iko na neman abin da za su yi din to shine sai ce to a rubuta musu din a basu din sannan sai Allah yake cewa to anan wurin kaga shine sai Allah nan Allah ubangiji madaukakin sarki ya bayar da umarni cewa a rubuta musu fansadi to tana ne sai malamai suka ci gaba da magana to nan umarnin da Allah ya bayar shi na wajabci ne ko ko ne ba na wajabci bane to anan ne inda an ka samu wasu daga mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa a watan amru irshadin ne ba wai na wajabci bane amru irshadin wastihbabin ba wajibi ne an so ne a rubuta musu din kamar yanda imamu muqatil muqatil bin hayyan da hasan al-basri da imamu sha'abi da ibnu wahab da imamu sauri sufyan sauri kenan da imamu maliku da imamu abu hanifata da abdurrahman bin zaid bin aslam da sauran malamai su sun tahini akan cewa umarni ne amma ba na wajibi ba umarni ne wanda yake na an so na mustahabbi ne wasu kuma sun ka tayi cewa a'a ba umarni ne na mustahabbi bace ba na wajibi ne kamar yanda shi a ta'u ya tafi da dhahaku da sayyidina umar bin khattab radiyallahu anhu sannan haka ibnu jarir shi ma ya ce ya tafi akan wannan umarnin na cewa wajibi din ne saboda zahirin aya da ya nuna haka nan to nan dai a takaice dai koya ne dai ubangiji madaukin sarki yayi magana cewa ya bada umarni saboda ma za ka gani addini akwai umarni da za ka gani an bayar da umarni amma ba na wajibi bane umarni ne na mustahabbi ne wani umarnin kuma na wajibi ne to shi yasa za gani malamai suna kokarin duk inda ta yanda da hukunci yake sai su yi kokari su hekar da shi domin dai a fahimci abin da ake nufi din sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala takrahu ko fatiyatukum kar ku cilasta ma ku yangenku alal bidha'i bisa ga yin zina in arajna tahassunan ya zama misali su suna da buƙatar kame kansu kasu yi zina amma ku kuma kuna cilasta musu bisa ga yin zina shine suna nufin ta'affufan kamewa to shine saboda haka to nan ya zama dole a tsare su to shine shehu radiyallahu anhu yake cewa kana abdullahi ibn ubayyin wato abdullahi dan ubayy ya kasance inda hu jawarun yana da waɗansu koyangi wanda yake yarsul hunna yana yana tura su zuwa cikin gari lil kasbi don su je su rika aizana a samu mai kudi a kawo mashi kawai shi abin da yana min an fusi na da kansu to daga nan sai aka samu wata daga cikin su ta kiya ta ki zuwa din akan abin da ya nema din ita saboda tana da bukatu za ta kame kanta kar ta yi to shine sai Allah saukar da wannan aya yana bada umarnin cewa to lalle kam kada a ci da sa musu to kuma a wannan wannan ya zo a hadisai da daman gaske inda manzo Allah sallama inda inda wannan cewa shi Abdullahi dan Ubayy din shine wanda yake yana da wannan suna cewa watan yana da kuyanga ana ce mata Mu'aza wasu kuma sun ce su biyu ne ana akwai guda ana ce mata Musaikatu Musaika to sai aka ce dukkan su musulmi ne kuma yana tilasta musu duk sai ka su yi zina in ba su kai sun kai zina din ba watan yana zuwa ne bugun su ya kai gaba ɗaya yana bugun su ne idan ba su tai sun kai bari ba idan ba su tai sun kai zina sun ka samu kuɗi su aka kawo mashi ba to shine a to sai Allah ya saukar da wannan aya zuwa gare shi din wasu kuma sun ka ce watan shi Abdullahi dan Ubay din shiga cikin koyankin nashi idan yayi bako yanda yake sai ya tura mai guda sai ya ce sai ta tama shi kwana wai saboda don in bako ya tashi in sai ayi sallama mai dan kwari kwari ya zama ya mai da su ne abokai yana neman kuɗi da su wani to shine sai ubangiji ba dauke sarki saukar da aya na cewa lalle ne a kada a kuskura ai wannan din sai Allah saukar da aya yana hana yana hani bisa ga wannan din sannan kuma wasu sun ka ce ai koyangin ma sun kai guda shida kaga ya zama ka ya bude wani wani wani shago kenan sai zama sun kai guda shida yana ci da samu su wai su tai su yoze nan dan su samu kuɗi an ka samu akwai kuɗi shine dama kai to shine sai ubangiji madaukin sarki yake yake hani akan wannan din duka dai malaman hadisi sun tarwato wannan din tun daga su imam muslim imam nasa'i da tabarani da imam bazzaru da imam al-haisami da sa'id ibn mansurin da sauran malamai da za ka sun kawo hadisai masu nuna cewa shi abdullahi dan ubayy din to haka yake yana wannan dabi'a ta banza yana ci da samu su din to shine sai ubangiji wadauki sarki saukar da wannan aya yana hani game da wannan mugun aiki wanda yake aikatawa gashi dan bayan wani ya mun karanto irin hatsari da a ciki da matsala ta ta harkar zina to kaga an gama in da ga tunani misali tunda Allah ya saukar da ayoyi wanda yake nuna illa ta zina da muninta to ai kaga bai kamata a ce kuma har a zo har mutum ya zame da abin harkar zina matsayin kasuwanci kaga kuma ana samun irin wannan musiba take faruwa kwanan baya ina jin ana labarin cewa akwai waɗansu waɗanda su watan ba ma zina ɗin ɗai ba ya zama su har sai da ɗiyan ne suka yi wai ma'ana ita matar za ta je ta ci gaba da yankar haya ake ɗaukar maza waɗanda za su yi basu za su yi basu ciki wasu ɗai in sun ka haɗe wasu a sayar kadi ba ga irin wannan ne kaga yanzu dan adam wa misali da daraja da tsada wanda Allah ya girmama ya mutunta wala kad karramna bani adama haka Allah yake cewa ya girmama ɗiyan annabi adam to kaga kuma a ce mutum yanzu ya wulakantar da shi kuma ya mai da shi kamar dabba kamar za a yi maka akwai ko tunkiya ka je kasuwa ka sayar kaga wannan za ka ga abubuwa ne malam kuma abu mamaki ba wai kasar turai ba wani ruwa a kasar mu nan ne inda muke Najeriya kaga abu musiba ta isa to wannan shi yasa ba yana da hadari kwarai da gaske sannan za ga wasu kuma kaga su suna harka suna zina din amma idan su yi ciki kuma su suna zubar da shi ya kaga kuma duk wanda ya wannan sunan shi yayi kashin kai dan duk wanda za ta je ta yi zina bayan ta samu ciki kuma ta je ta yi a yi mata allura ko na a zubar da shiya tana da zunubin laifin ta kashe rayuwa ne kaga abubuwan suna da haɗari kwarai da gaske haka Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye to nan shine ubangiji madaukin sarki yake hani da cewa kada mutum ya kuskura ya ci sama watan waɗannan kuyangi na shi bisa ga yin zina don su samu shi kuɗi to shine Allah yake cewa litabtagu aradal hayatid dunya kada ku cilasta musu yin zina don ku nemi watan wani abun duniya gare su wa man yukrihunna duk wanda yake ci da samu koyangi bisa ga su yi zina don samu shi kuɗi to sai Allah ce fa inna Allah haƙiƙa ubangiji madaukakin sarki min ba'd ikrahihinna bayan ci da samu su da an kai sun kai wannan zina din to ghafurun mai gafara ne gare su su waɗanda an kaci da samu din rahimun kuma sannan mai jin kai ne ma'ana su waɗanda an kaci da samu din ba shi wanda ci da samu su din sai dai inda ci da samu shi kuma ya dawo ya tuba ya ta tuba ga Allah to sannan amma wanda yake ci da samu wani ne yayi zina akan dole saboda ba da za'a bai da mahita gare shi hayayi din to shine Allah yake cewa haka nan zunubin yana nan bisa gare shi haka yanda malamai suka tafi akan cewa zunubin yana bisa gare shi kaman sayyidina Abdullah ibn Abbas da Imam Mujahid da Ata'u da kuma al-Imam al-Amash da Qatada da Imam Zuhri da Zaid ibn Bin Aslam dukkan su sun tafi akan cewa wanda duk ya ci da sama wani ta nashi din irin wannan din ko yanga tashi ko cirasa dole sai ta yi zina din in ta aikata zina din akan cilas bisa gare shi to ita ba ta zunubi ko daya tarin zunubin gaba daya ta ne bisa gare shi da cirasa mata din waɗannan shugabanni sun tafi akan wannan fahimta din haka shi ma shehu ibrahim iyas radiyallahu anhu shi ma an mai wannan tambaya din cewa to yaya zai halatta ya wannan hukuncin yake wanda yayi zina wanda ya cilasta ma ku yanga tashi ta yi zina to wa adda zunubin ciki haka shi ma shehu radiyallahu anhu ya bada amsa cewa watan zunubin yana ga wanda cilasta mata din saboda haka ita ba ta da laifi wannan hadisi na cewa a an wannan magana ta cewa wanda zunubin na ga wanda cilasta haka watan ibnu kasir ya kawo shi a cikin tafsirin shi da ibnu munzir shi ma a cikin tafsirin da ibnu abi hatim duka sun kawo wannan magana ta su abdullahi bin abbas cewa wanda zai cilasta ma ko yan gashi bisa ga yin zina to zunubin yin zina yana gare shi ita ba ta zunubi ko dai ba ta da laifi a wajen Allah subhanahu wataala to shine Allah madaukin sarki ya ce don haka duk wanda ya wannan hakika a zunubi ya tabbata gare shi wala kad anzalna ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموئذة للمتقين
a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa to haƙiƙa wala qad anzalna ilaykum ayatin haƙiƙa mun saukar da ayoyi zuwa gare ku kuma mubayyinatin ayoyin nan waɗanda suke watan masu masu bayyanar da watan ayoyin Allah a fili ƙarara mubayyana ko kuma abun bayyana wasu ayoyin wa masalan sannan kuma mun saukar da shi ya tare da bayar da labarai shine khabaran ajiban labari wanda yake mai ban mamaki wa huwa khabaru Aisha radiyallahu anha shine magana da an kai na can sai da Aisha na irin abin da ya faru gare ta wanda munafikai da sauran wasu waɗanda kaddara ta gita daga cikin musulmi suka shiga a ciki wanda sun tuba amma daga baya kuma Allah ya fi masu to shine Allah ce to duka da yana bada waɗannan labarai ne domin su zama wa'azi amma ga masu tsoron Allah shine wa mau'izatan to shine yace kaman labarin ita sai da Aisha radiyallahu anha sannan kuma wa masalan min allazina khalu min qablikum shine labarin waɗannan waɗanda sun ka wuce kamin zuwan ku wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to shine ka habari Yusuf kamar labarin annabi Yusuf kaga shi ma ta an bada shi yago wanda ya zauna gidan sarki da kuma kazafin shi ma da an kai mai kamar irin kaga yanda an kai ma sai da Aisha radiyallahu anha an yi mata kazafin cewa ga abin da ya faru to haka shi ma annabi Yusuf an samu wanda daga matar sarki kaga shi ma abin da ya faru mun karanto shi a can lokacin baya kaga to shine Allah yake cewa to mun na karanta irin waɗannan din domin zama wa'azi sannan wa Maryam da kuma labarin sai da Maryam kaga ita ma tana daga cikin waɗanda aka samu waɗanda suka ma kazafi saboda ubangiji madaukin sarki ya sa ta haifi annabi isa amma kuma ba tare da uba ba ba ka bata yi aure ba amma ubangiji tabaraka wata'ala ya ba ta dan da annabi isa to sai suka dawo suna zargin cewa ta yi karshe kaga mun karanta ran nan kamar yadda malamai suke cewa da kaga shi annabi yusufa da nashi ya faru sai Allah ya bayyanar da kwabota ta yi amma ta hannun karamin yaro wa shahida shahidun min ahliha sai zama karamin yaro ne ya shaidu akan cewa lalle ba shi yayi ba ita kuma sai da maryam dan dan dungurungumin da an kai fadin shi shi ya shedu din annabi isa alayhi salatu wassalam kaga da aka zo ta zo da shi suna tuhumar ta me yasa za ta yi suna mata tambaya wai ya za a yi a ce a ce an zo an an shuka an an watan iri ya fito amma ba ta da an shuka ba ai bai yiwa sai yana shuka ko to kaga tambayar ta suka yi wai yana yiwa ai haka nan din karshe ta bada amsa ta ce eh kwarai da gaske yana yiwa mana saboda ai can asulin harkon shikkat ai ba irin Allah ne ya hitar da abuce da kai ne ko to har gobe Allah ya ga dama sai ya haka nan ne to ka gani to kuma gashi can an riga an san da irin wanda ya shafa ruwa tun daga annabi Adamu alayhi salamu har zuwa gare shi shi sai annabi Isa din to shine Allah ya ce wa mu'izatan duka aya saukar da waɗanda ne domin zama wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah don haka anan aka ce lil muttaqina masu tsoron Allah dama ko shi wa'azi din yana amfani ga masu tsoron Allah fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin da masu ne amma tsoron Allah din to sai zama su ne wa'azi yake amfana kuma shi wannan kalma ta takawa akwai inda shehu ibrahim ya radiyallahu anhu yake cewa watan shi wannan kalma ta takawa din duk wanda ya same ta to duk abin da yake da bukata ya same shi ko menene yake bukata yace ko da mutum wata damuwa ce wani abu ne ya same shi na kunci to da zalar ya sa takawa din shikenan zai same komai da komai amma ya taqillaha yaj'al lahu makharajan in kana neman mafita ne ga duk wani hali da kake ciki ne to in dai ka sa takawa tsoron Allah to Allah zai baka komai din eh yace in ko mutum sannan arziki ma mutum ya kaso ya samu shi ma dai a sa ta kawa ɗaya an ka same ta insha Allah za a samu komi wa mai taƙila ya Allah makarajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib go sannan kuma yace har yanzu in mutum yana son watan Allah ya bashi ko ilimi da kake buƙatar Allah zai baka to shi ma da kasa ta kawa ɗin zaka same shi wattaqullaha wa yu'allimukumullahu haka nan kuma in ma aljanna din ne mutum yana so ya samu tsallake sirati ne shi ma shi ma haka domin abinda Allah yake cewa wa in minkum illa wariduha thumma nunjil ladzina taqaw can su manzon zai na takago ga za tsirar da waɗanda sun kashi tsoron Allah in ma aljanna ce aka so ita ma a shiga ɗin ita ma zuta kawai da ka kaiwa ɗin tilkal jannatin lati nuri su mina ibadina man kana taqiya ga sunan dai misali daban da wai ta tsarawa cewa da an samu wannan takawa ta ko menene za a samu komai da komai za a samu insha Allah to Allah ya ba mu tsoron Allah kuma sai ya mu ikhlasi a cikin dukkanin ibadunmu gaba daya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu nuru samawati Allahu nuru samawati wal ardh مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
ubangijin hudakin sarki sai ci gaba da bamu wani misali wanda Allah tabaraka wata yake cewa Allahu nuru samawati Allah shine wanda yake hasken sammai wal ardi da kuma haske na kasai sai yace masalun nurihi abinda an misalin hasken nashi to anan sai Allah ce Allahu nuru samawati Allah shine wanda yake haske na sammai ah to sai zama malamai suna cewa ma'ana shine ubangiji madaukakin sarki shine shi wace Allahu tabaaraka wa ta'ala huwa nuru samawati wal ardi shine hasken sammai da kasai gaba daya a can yake cewa mai majalala yana cewa muna wuruhu ma bishamsi wal qamar ubangiji shine ka haska ka sammai da kasai da hasken rana da kuma haski na wata to sai zama nan kowanne daga cikin waɗannan da rana da wata ɗin nan ubangiji madaukakin sarki ya kawo su ne domin amfani gare ba don amfani gare shi ba shi ubangiji saboda haka su ma kuma matsayin bayi suke ga Allah domin ibada ce suke yi umarni ne Allah ya ba su na su yi yawo su tafi akan haka din kuma suke tafiya din sannan za ka ga dukkansu kuma suna da fa'ida suna da amfani yamin za ka ga ita rana ana cewa kowane irin abu in ma babu rana ba lalle ne iya yi tasiri ba zai wani fa'ida ba zai iya rayuwa da kyau ba domin sai suna cewa ko da shikka ce in za ka yi ba za ta iya rayuwa ba tare da ba za ta yi ba inda ba rana din ba inda za a ce yanzu gaba ɗaya kwata-kwata a bar rana ta bai hitowa to da duk shukka da za a yi ba za ta yi wani abin kirki ba in mutum na so ya ƙara tabbatarwa sai samu yana da wani babban icce cikin gona ta yi shika cikin inuwa ya ji ya gani ko gaga na mutum zai tabbatarwa sai ya gano cewa yin saboda rana wai rana da ba samu daidai daidai ne sai ka gado ta lalace ba za ta yawon kirki ba kwarai to wannan shine sai ya zama Allah ya sanya ta sun zama ayoyi ne a ciki kuma matsayin histila take gare mu kaga haskenta zai hito ita kadai kwala daya amma za ta za ta game duk duniya baki daya kowa to kaga ubangiji ya haskaka duniya da wannan haske din na rana kuma hasken na rana kaga ai haske ne na Allah tunda ai Allah shi yayi shi ba wani Allah shi ba da ita rana ta suka haska da mu da suka haska mazan Allah ne gaba ɗaya ko ai zaka ji ana cewa ɗakin Allah ko masallaci kenan amma ai kaga misali ba Allah zaka isko a ciki ba ko ma'ana nashi ne misali kuma kowane masallaci na Allah din ne haka zaka samu misali to shine Allah wannan haka sannan wata shi ma haka zaka shi ma ubangiji ya halitta mana shi da shi muka iya lissahi har mu gane abubuwa zaka yi watanni guda goma sha biyu gare mu a musulunci wanda da su ne mutum zai gane lissafi ka gane shekara ta yi lokacin azumin ramadana ya yi ko kuma lokacin aikin hajji ya yi da sauran dai abubuwa da ake lissafi da sauran abubuwa na hidimomi da ake yi tun daga aure da sauran abubuwa duka ga da wata ne ake lissafi din to duka dai Allah ya su waɗanga ne domin su taimaka mana ne ba don shi ba to kaga nan don haske ne gare mu to shine a suke cewa watan haske ne Allah sannan nan wannan masalu nurihi din aka ce misalin hasken shi to wasu malamai sun ce masalu nurihi misalin hasken shi watan shi ubangiji madaukakin sarki kenan wasu kuma sun kace masalu nurihi ma'ana wai hasken shi bawan na Allah bawa na Allah to shine sai Allah yake cewa ka mishkatin to wannan kalma ta mishkatin malaman tafsiri sun ta maganganu game da me aka ce mashi wannan mishkatin din a daga ciki wasu sun ce wannan lafazin na lalabci ne kamar yadda Abdullahi ibn Abbas da Mujahid da Muhammad ibn Ka'ab da sauran wasu daga cikin malamai sun kace watan lalabci ne don haka sai sun ce ma'anar shi kuma shi ne inda ake sa lagwani na hitila in za a yi sa hitila ko musamman irin wannan inda aka yi hitila din ta kwai an gane kamar injinin na hitila da aka sa kwai misali inda wanda aka sa lagwani gare shi to shi ne sannan wasu kuma sun ce a'a shi wannan mishkatin din ba lalabci ba ne yaren mutanen habasha ne habashanci ne amma sai dai yiwatan yana saboda za ka gani malamai sun san cewa akwai waɗansu sunaye ko su harufa za su alƙul'ani ta inda za ka gansu amma ba larabci ba ne amma kuma sai dai mu'urabai ne za a iya juya su a yi irabin su misali suna ɗaukar hukuncin larabci ɗin to shi ne suka ce wannan kalmar habashanci ne amma za ta iya ɗaukar watan tana canzuwa kuma tana fassarwa za ta bada ma'ana shi ne suka ce don hakan ga watan shi abin da ake nufi da shi ya sai suka ce kamar irin mishkatin ɗin wannan kalmar ta habashanci ce kamar an ka gina ɗaki musamman irin mutanen daurin za ka ga an gina ɗaki sai a yi wani abu kamar taga haka amma ba ainihin za a hude ne har ya hita can mango ba inda akwai wani masu an kula da wani inda aka aje abubuwa ko da hausa mi suke ce shi alkuki suka ce komi ina jin da hausa kamar suna ce mai alkuki da haka irin inda haka suke yin shi din kamar kamar an yi taka hakan ga amma sai dai bai bai zarci can waje ba to sun ka ce almishkatu din to shi ake nufi da shi da wannan kalmar ta habashanci din to wannan shine sai suke cewa to nan da aka ce masalul ruhi misalin hasken ubangiji kamishkatin ta yi mun ka ɗauke shi misali sai a ce kaga kamar matsayin watan wannan a tagace wadda bata wadda wadda ba bata zarci din bata hita waje ba to shine kamishkatin fi hamis bahun go to shine anan to kaga nan aka ce to shine fi hamis bahun shi kuma wadancan na farko din sun ka ce kamishkatin watan kamar watan shi nan inda ake sa lagwani din na hitila domin kaga yanka sa lagwani na hitila to shine sai aka ce to fi hamis bahun shi ga wannan lagwanin kuma sai ya zama akwai watan haske wurin ma'ana an kunna wuta gari shi lagwanin ana so a hada hitila kenan ko tun daga lagwani misali sannan ga kuma wuta an kunna sannan almisbahu fi zujajati shi kuma wannan hasken wutar ma'ana wannan wutar da aka kunna din ita kuma an sanya ta cikin gilas kamar kwai din nan ko wannan na na hitala kwai da aka yi da ko kamar misali kaga an sanya cikin wannan kwai din tun da ga lagwani an sannan ga wuta an kunna mashi sannan kuma ga watan wannan kwai din shi kuma an sanya ciki to shine kaga alba fi zujaja kenan to shine ubangiji madakin sarki yake cewa alba fi zujaja kaga sai zama nan wurin ana son a bayar da da aka ce shi kuma can din Allahu nuru samawati wal ardi to shine sai sun kai ta manganu cewa to in an ka ce Allahu nuru samawati wal ardi menene lamirin na masalu nurihi din to ina ne inda zai koma zuwa gawa tunda an ce Allahu nuru samawati wal ardi misala nurihi misalin hasken nashi kam ishkatin watan kaman shi wannan lagwani din ne fi ha misbahun wanda akwai haske na wuta a cikin shi al misbah fi zujadati sannan kuma shi wannan hasken wuta din yana cikin gilas ko kuma yana cikin kwai al misbah fi zujada kenan sannan al misbahu fi zujadatin ka annaha azujajat ko ita kuma wannan gilas din ma'ana shi wannan kwai din ka annaha kawkabun dubdiyun gashi yana haske yanda ka san watan wani tauraro mai tsananin haske sannan kuma a yuƙadu ana kunna shi wannan haske din min shajaratin ana kunna shi ne daga wata iccenya mubalakatin mai albarka ma'ana kaman kace mai kenan ko tun da kaga ihtal ai sai an samu ta mai ko to shine sai ya zama kaman shine wannan shajara din mubalakati wata take mai albarka sannan kuma zaitun ne wannan shine iccenya ta zaitun eh iccen zaitun ga ta wadda yake la sharqiyatin wala garbiyatin ita ba tana gabacin duniya ba wala garbiyatin ba tana yammacin duniya ba sai zama tana tsakiya ana cewa wai duk icin da yake ina haka nan din to zai fi bayar da mai mai kyau ko kuma ya bayar da addu'a abin da ake amfani zai yi amfani da kyau saboda kasancewa wai can bai inda rana ta ka bugu ne sosai da gaske in za ta hitowa kuma ba inda yana ƙarshen duniya inda rana za ta buge shi lokacin ta yi ƙasa din kaga duk kai ne za ta karewa to kaga yana tsakiyar duniya in ya lokacin da rana ta hito ba za ta buge shi din irin wannan lokacin hitowar ta ba a can kuma lokacin haɗo sata kuma ba za ta buge shi ba sai suka ce to zai fi watan bayar da abuwa na fa'idodi sosai da gaske to nan sai malamai sun kace to da an kace shi masal nuri hidin misalin hasken nashi kamishkatin sai sun kace damirin an kai maganganu guda uku wasu sun kace yana komawa ne zuwa ga abin da ake nufi da shi ya watan wai misalin shiriyar mumini wadda a cikin zuciyar shi wadda Allah ya sanya mashi to kamar matsayin wannan mishkatin din ce wannan watan lagwani din wanda ake kunna mai fitar da ko kuma a matsayin wannan alkuki din kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ce to zaka wai ma'ana misalin hasken mumini na imani da cikin zuciyar shi sannan wasu kuma sun ce na biyu damirin zai zai koma ne zuwa ga watan a shi mumini din can kaga misalin Allahu nusa bati misala nurihi misalin shi hasken Allah magana ta farko kenan shine shiriyar Allah a cikin zuciyar mumini magana ta biyu shine watan shi muminin gare shi ne damirin yaka komawa shine ma'ana misalin wai hasken mumini wanda a cikin zuciya ta na imani to shi yake nufi sannan shi kuma can imamu alqadi iyal a cikin littafin sana ashifa bi ta'liq huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya ce to atan akwai sayyidina ka'ab da kuma ibnu jubairin da sahal bin abdullahi su kuma abinda sun kace misala nurihi sai sun kace nuri muhammadin ake nufi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba magana hasken wani ne na wani mumini ko a shi manzo Allah da kai ne gaba shi ne ake nufi a cikin din to saboda haka sai suka ce watan abinda zai bayar da ma'anar shi ne watan shi mumini an sifanta zuciyar tashi din a cikin tsalkakarta in ya zama tana da imani an sifanta ta da watan shi wannan lagwanin wanda za a kunna wuta gare shi sannan abin da yake samu na alkur'ani da kuma saura abuwa na shari'a su kuma shi ne matsayin wannan mai ɗin kamar wahayin da aka mashi kenan shi ne matsayin mai wanda yake yana hura wannan hijirar tashi ta imani inda a cikin zuciyar tashi ɗin sannan al'imam ahmadu sawi shi kuma sai ya ce zai yi wa zama tashbihi ne na watan na juz'in bi juz'in tashbihi ne na juz'i wani yanki da wani yanki sai ce ma'ana shine sai ya zama na farko an sifanta kirjin mumini ne da wannan almishkatu din da an kace wannan taga din wadda bata zarce a waje ba ko kuma watan wannan a wurin lagwani din sai suka ce don haka ana nufin kirjin mumini shi ake nufi da shi wannan din na biyu kuma da an kace almisbah shi kuma to ana nufin imanin da a cikin zuciyar shi mumini shi ake nufi da almisbah din wannan hasken sannan sai kuma zuciyar tashi ita kuma ita ce an ka siffanta da matsayin wannan gilas din ko kuma ka ce wannan kwai din sannan ilimomin shi na sanin Allah da sauran sanin shari'a shi kuma shine matsayin wannan mai din wanda yake yana hura wannan hasken da yake da ciki din sannan har yanzu sai imam al-qadi ya sake cewa misalin shi hasken na manzo Allah kuma ta wannan bangan cewa hasken manzo Allah ke da fi sallallahu alaihi wasallama wai lokacin da yana cikin tsatson watan mahaifan shi ka san manzo Allah sallama dama tunda an ka taho duniya dama tare ake da shi ga lam tazal fi dama'il kawn tuhtaru lakal ummahatu wal aba'u dama yana nan a duniya tare da ake tunda duniya an ka zo din amma iyaka ubangiji madaukakin sarki yana cirata shine daga wannan tsatso zuwa ga wannan daga wannan zuwa wannan haka ubangiji madaukakin sarki ake ta yi amma kuma Allah ya ta mashi zabe sai waɗanda annabawa ko kuma manyan manyan bayin Allah waliye ko kuma wasu waɗanda suke masu girma a wajen Allah to haka ubangiji madaukakin sarki ya tama manzo Allah wannan zabi din dan shi ma da kaina ya ce lam azal khiyara min khiyari ban gushe ba ina zabi cikin zabi har ubangiji madaukakin sarki ya fitar da shi ya a matsayin dan adam a don Allah ya koma da shi din to shine yake cewa to misalin hasken shi manzo Allah sallama lokacin da yake iz kana mustawdi'an fil aslabi lokacin da yake yana a cikin tsatso din nan to shine kan mishkatin to shine yake nufi ma'ana kaman wannan mishkatin din ne wato shine wanda aka sifanta a can waje shi kuma da an ka ce al-misbahu dinnan abin da ake nufi shi zuciyar manzo Allah ake nufi da wannan al-misbahu din sallallahu alaihi wasallama wa bin zujajati shi kuma da aka ce wannan gilas din ko kuma wannan kwai din da ake sawa na fitila din shi kuma sadruhu kirji manzo Allah shi kuma sallallahu alaihi wasallama shine ake nufi da haka nan din wai ma'ana shine kamar shi manzo Allah sallama watan ka annahu kawkabun dubdiyun kamar wani watan wani tauraro ne mai haske mai tsananin haske lima fihi min al-imani saboda abin da a cikin shi na imani shine ma'ana wannan haske din wal hikimata da kuma ilimi wato na hikimomi da a ciki wanda kuma tawaqqada min shajaratin mubarakatin ya huru ne daga wata icciya mai albarka wata icciya ce shine hasken annabi ibrahima alaihi salatu wassalamu shi da aka kayan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama to sai aka ce ya kadu zai tuha ya bi'u kuma hasken nashi ya kusa ma ya haska shine ya kadu zai ya bi'u wato wai ma'ana ta shine wai takadu nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallama hasken ne na manzo Allah sallama annabci hasken annabci manzo Allah ya kusa ya bayyana lin nasi ga mutane qabla kalami tun ma kame manzo Allah ya magana tun haske ya kusa ya bayyana saboda tsananin hasken nashi din to wannan shine sai sai to da aka ce la sharqiyatan wala garbiya ka san an ce ita ya take la sharqiyatan wala garbiya ita gaci ba yammacin duniya ba ba kuma gabacin duniya ba to sai a ce yace shi kuma la sharqiyatan wala garbiyatan ma nashi la yahudiyyun wala nasraniyun alayhi salatu wasallam hakan gaba ba yahude ba ko ba nasari ba eh to da haka wannan shine kaga dai a takaice misali suna gwajin da yawa to matsayi na manzo Allah kenan dai ka san su mayan bayan Allah wadanda suka zufi ga son annabi sallallahu alaihi wasallam duk ta yanda za a yi sai sun gwada maka a cikin alkurani gashi din karar annabi ko ina shine a ciki to ai wato ubangiji madaukin sarki wanda dama ko can duniya ko da yota an zo an aiko dukkanin sauran annaba kuma kowane annabin da Allah zai aiko shi ma shi kai har sai sun yi magana sai an tabbatar da alƙawarin shi ya to in ya taho da annabcin nan ko da yana cikin aika in manzo Allah ya taho to shi ma azwa za ya dawo memba cikin jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rita ya aje annabcin shi ya dawo bin manzo Allah ko zaka ji ubangiji yana ga mana cewa wa iza khazallahu mithaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu a aqartum wa akhadhtum ala zalikum isri to kaga sai su ce eh akarna kowa ne zai tabbata ce ya yadda to sannan sai Allah ce to fa shahadu wa min shahidina zaka wato sai kamar a ce kowa ya sa hannu kenan to shin haka kowanne zai yadda da haka ne to kaga sai zan kowanne annabi zai zo da haka din ne to shi kaga duk ta inda za a bi kenan kuma kaga kowanne din har sai ya ishara na cewa manzo Allah zai zo duniya ko kaga Allah ya ga mana koda a cikin littafin annabi Isa shi ma sai da yi albishir kuma bashirin bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad kada sunan shi kararra misali to kaga shi yasa ganin su ta ko ina za a bi to za a ga cewa ko menene ai yana gwada daraja manzo Allah kuma kowace ayat wai koda ba a gwada maka ga annabi cikin ta ba to wai in bace annabi ya zaka kanta kasanta ta to ashe kaga kenan dai ko ina ko ma ba ce maka akwai shi cikin baka san da akwai shi tunda in ba shi ba za ka same ta ba kamar yadda ka san ne mutum halitta ya ga kai ne ya san inda ba Allah da ya shi da ba a gani ne din ka gani duk wani abu wanda za ka gani inda ba Allah ba za ka ganshi ba sai za ka ji suna cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun komi tana gwada cewa akwai Allah ne daya komi ne ne za ka kalla to shi yasa nan ne sai ya zama suka gawo cewa to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake rufi anan wani din mhm to na eh to waje
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسم فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال
to shine sai ubangiji madaukin sarki yace a a wato shine sai ya zama nan wato ya karu sai to haidi ko walau lam tamsasu narun wai koda wuta bata shahashi wannan hitila din ba ta kusa ta huru nurun Allah ce haske ne wanda yake ala nurin bisa ga haske sai Allah ce ya hadin lahu li nurihi kuma ubangiji madauki suke yana shiryawa ga wannan hasken nashi din wato shine addinin musulunci yana shirye da man ya sha'u wanda ya so zuwa gare shi din wa yadribu Allahu al-amthala ubangiji madauki sarki yana ta buga misalai yana bayyanar da misalai lin nasi ga mutane taqriban lil afhamihim domin watan ta kusanta zuwa ga fahimta don a gane shi yasa ake buga misali da ba kuma kowane irin misali ko menene Allah yana buga misali da shi babu ruwan shi zaka ji ubangiji cewa inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma faqaha Allah ya ce kora sauro ne bai jin kun ya buga misali da shi ya wai saboda lokacin kafirai sai aka zo manzo sallama yana bada misalin kuda ga mushrikai cewa watan su masu bota ma gumaka abincin da suka kawo suna aji ma gumakan nasu in hakuri ya iba ba su ba su ya kwaci abun su sai ya ce to me yohana wanga ubangiji da aka cewa Allah ne ya ce aiko zuwa talib wal matlub kaga da wanda ka neman da wanda aka neman gashi ai aka rauni kenan to wai sai kafirai suna ta irgi a wai a ce wai Allah yana bada misali da kuji ka gani wani wani kuma Allah bada misali da gizo gizo eh inda Allah yake bada misalin watan gizo gizo aiki irin na waɗanda suke kaman waɗanda ba musulmi ba yana bada misali da gizo gizo cewa kaman gizo gizo ne kaga zai yi gida dan yana gida shi ma gida ne yake wannan sakar da yake amma wannan gidan bai da wata fa'ida in dai ruwan sama sun ka tuba su hana shi shakashin ruwa kuma yan rana ta hito ba ta hana shi zahinta kaga gashi kuma cin gida ne yake to ga gani to shine ma'ana waɗanda sun karɓi kafirai to gumaka suna bauta ba gumaka to su matsayin haka na suke to wai sai suna tawa maki a ya za a yi Allah ya zo yana buga misali da gizo gizo kuma a buga da kuje to sai Allah ce ai Allah baya jin baya jin wato kunya inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba uzatan fa mafaqaha to nan shine Allah yake cewa don haka shine yana buga wannan misalin ne ga mutane a yana buga wannan misali ne ga mutane sannan wallahu haƙiƙa Allah madaukakin sarki bi kulli shay'in alimun masani ne ga dukkan komai zaka yace wa minhu yana daga cikin abin da yake san da shi ya darbal amsali buga waɗannan misalan Allah ya riga ya san da komai da shi ciki sannan sai Allah madaukakin sarki yace fi buyutin a cikin ɗakuna ne azina Allah ubangiji madaukakin sarki ya bayar da umarni an turfa'a ya ba da umarnin cewa a gina su ma'ana a girmama su ta yanda za a yi wata a gina su yanda ya kamata shine an turfa'a girmama su wahiyar masajir su ne masallatai wayo zukara fi hasmuhu kuma sannan a ambaci sunan shi a cikin shi ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan shi wannan wannan dakin yusabbihu lahu fiha bil gudi wal asali rijalun wadansu mazaje yusabbihu suna yin tasbihi lahu ga shi ubangiji din fiha a ciki wasu kuma sun ce yusabbihu kamar da shi kawo yusalli ma'ana suna yin sallah fiha a cikin tabil gudu wal asali da safe da kuma da mareci ma'ana kowane lokaci waɗanda waɗanda mutane latul hihim tijaratun kasuwanci ba ya shagaltar da suwa wala bai'un ko kuma watan saye da sayarwa shine cinaki an zikirin lahi daga tsayawa watan a ambaci Allah din waya kame salati sannan ba su shagaltar da su daga barin tsaye da sallah shine yabi'una suna yin suna sayarwa waya sharuna kuma suna saye amma walakin sai dai inda ma hana zikirullahi duk lokacin da zikirin Allah din ya kama ya kamata a je a yi raja'u illa za su yanki gaba su kuma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ita'iz zakati sannan baya hana masu watan bayar da zakka sannan ya kafuna suna jin tsoron yawman wani ne wanda yake ta taqallau fihi alqulub zukata suna watan jijjuyawa jihirgita da jin tsoro a cikin shi wannan yini din wal absaru da kuma idanu na gani na jama'a liyajziyahumullahu okay tona
والله يرزق من يشاء بغير حساب
to anan ubangiji madaukakin sarki ya yi magana akan cewa watan su muminai su ne waɗanda za su dagewa nan a wajen a yawan ambaton Allah tun daga sallah da sauran abubuwa na tasbihi su ne waɗanda muminai su ne suke yin wannan ɗin to nan an ce an turfa watan a cikin ɗakuna ne ma'ana a cikin waɗanda masallatai ne wanda ubangiji ya ba da umarnin a gina to sai aka ce shi wannan buyutin ɗin nan ne watan masallaci ake nufi sannan kuma ubangiji ya bayar da umarnin waɗanda masallatan a gina su a gyara su da kyau yadda ya kamata sannan in ka gina su din kuma sai Allah ya bada umarni kuma a raya su ma'ana a rika zuwa ana yin ibada a ciki kada ya zama an gina masallaci ana amma ana bari na hunko shikenan babu wani abu da ake tsaya ana ibada sannan sai zama nan aka kawo wanda an kawo daga sayyidina Ka'abu yake cewa maktubin fi taurati yace an rubuta a cikin littafin at-taura ma'ana ubangiji ya rubuta a taura cewa ala inna buyuti fil ardi al masajid ɗakuna na a cikin ƙasa su ne masallatai wa innahu man tawadda fa hasana wudu'ahu duk wanda ya alwala kuma ya kyautata alwala tashi sun mazara ni fi baiti yazo ya ziyarci ni a cikin ɗakin nan nawa ma'ana a cikin masallaci in yazo ya ibada kenan akramtu zan girma shi yace kuma gashi ko da ma abinda a haƙin wanda watan an ka ziyarta ya girma wanda ya ziyarci shi din haka ibnu abi hatim ya ruwaita a cikin tafsirin shi kamar da ibnu kasirin ya kawo kaga nan Allah ya ce wata masallatai su ne ɗakunan shi ta yau kuma yana cewa yana bisa kuma ko tun da an ce wata dakuna ya ce wanda ya zirce shi kuma ciki ga ma wanda zai bashi kaga shi kenan ba magana Allah yana sama kenan shi ko saboda haka ubangiji ba a kebace shi da wuri dama haka Allah ya ya ya girma ya tsaka da a ce za a kebace shi a ce wuri kaza da wata jiha ya fi karfin nan subhanahu wataala sannan aka zo daga sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu shi ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man bana masjidan duk wanda ya gina wani masallaci yuzkaru fihi ismullahi wanda amma kuma ana zaunawa ana zikirin Allah a cikin shi to duk wanda ya wannan banallahu lahu baitan fil jannati lalle wannan mutune Allah zai gina mashi gida a cikin aljanna kamar da ibnu majah da imamu nasai suka rawaito wannan hadisi din cewa duk wanda ya gina masallaci to Allah zai gina mashi gida a aljanna akwai wani hadisin da yake cewa ma watan duk wanda ya taimaka wajen ginin masallaci ko da kamar shi ka tsuntsu ne taimakon da kai ba kai ka gina dudduka ba taimakawa kai to Allah zai gina mutum gida ne a aljanna saboda ubangiji madaukakin sarki za ga dukkanin abubuwan shi za a kawo aiki kaɗan ga idon kaɗan amma kuma saboda fadala ta Allah sai ya kawo sakamako mai yawan gaske wanda sai ya bayat to wannan kaga sai ya zama nan da ana magana akan cewa su waɗannan masallatai su ne waɗanda ake magana cewa a a gina su kuma a a a watan a girmama ginin nasu ɗin sannan sai ake cewa da an ka ce nan kamar yadda Imam Muhammadu Sawi shi ma ya kawo yace da Allah ya ce an turfa din nan ne shine ai to azama ma'ana a girmama su yace to shi fatta azimu shi girma wannan akwai shi sir akwai na hissan akwai na ma'anan kuma hai ba da misalin cewa to wanda an na hissan shine kaman a gina masallaci din kuma ya an kai gina a daga ginin nashi din kuma ai gina ya zama mai karfi ma'ana a yi shi da kyau kuma ya zama ya daidai da watan ginin mutanen gari kada zama misali mutanen gari suna yin manya-manyan gidaje masu tsada amma wajen masallatai kuma ana taya masallatai su kuma su da ba cikin mutum aka kwana ba ana taya masallatai waɗanda ba a gyara su da ya kamata ɗin to da yadda mutane suka gina gidajensu da girma da ƙarfi kuma to nan Allah ya bada umarnin shi ma masallaci a gina shi bisa ga haka nan ɗin sannan an ga ce kai in ma an samu dama a gina shi ma a gidan kowa tsawo duk gani yayi eh da haka ga da mafi yawa shi zaga ana ana gina su mai gum kaga ai kaga duk inda zaka tawo gari masallaci da ya gidan kowa to wannan shine a sai zama nan yana daga cikin watan girmama ta hissan sannan har yanzu yana daga cikin girma ta watan hissar din shine watan tsalkake shi masallaci din daga kazanta ba a so ana bari masallaci kaca kaca duk inda wani abu yake to ya zama kowane lokaci ana kula da masallaci ana gyara shi ana sharewa akwai yoshi a zai barin masallaci ya zama da kasanta misali kamar irin kasa iska yana turuwa da sauransu ya zama koyaushe da ana sharewa yana daga cikin girmama shi masallaci din umarni ne kuma Allah ya bayar din shi yasa zaka ga wasu bayan Allah ana samun su sai ga har watan suna kokari ba su da aiki sai hidima ga masallaci irin wannan sharadi tun zamanin manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallama an samu wata bayan Allah ita ma wanda aka ga manzo Allah ba shi da lafiya sai manzo Allah sallama yake cewa to to wannan bayan Allah duk lokacin da in har ya zama kwanan sun kare in Allah ya sa in har ta rasu to a zo a sanar da shi ya Allah akbar to lokacin ta rasu su kuma sahabbai sai an kaje an kai janaza ba kada an ka ga manzo Allah din ba sallallahu alaihi wasallama to sai maza Allah ji labarin cewa ta rasu yake tambaya me yasa ba a zo an ka gaya mashi bayaci kuma a gaya mashi in ta rasu sun ka ce to ai saboda ganin sun kai kamar misali saboda suna ganin ita tunda ba wata babba ce haka nan ba kasu su takar da manzo Allah misali ya zama sai an takar da shi an zo ai ko su zasu ya dauke bashi to shine wai saboda ita aikin da sharan masallaci saboda haka manzo Allah sai gashi nuna bai ji dadi ne yasa ba zuwan ka an ka zo saboda tana aiki tana sharan masallaci amma yanzu in mutum ya zo yana hidima na sharan masallaci sai ta gani ka wadda da rashin aiki ne ko to ai shi aiki ne ko saboda haka duk wanda zai rika kula da masallaci to shine wanda yake yana da matsayi sosai daga sai a wajen Allah subhanahu wataala ya kamata a mai da hankali a daina barin masallaci da kazanta ko kuma da wani abu wanda yake bai kamata ba sannan a sai zan watan kamar da shi kuma Imam Al-Qurtubi ya kawo cewa watan sashin mutanen su watan sahabban su kuma sun ki sun sa abun makaruhi su kuma sun kace ta alimu su bayani fil masajidi sun ce makaruhi ne a rika zuwa amma ana karantar da ƙananan yara a cikin masallaci wai saboda girmama masallaci saboda su yara ai kaga ba za su iya tsarewa misali suna iya wani abu da zai najista masallaci ne to shi yasa sai ya zama a sa yara ƙanana cikin masallaci ana karantar da su da suka ce makaruhi ne ba wai haramun suka ce ba makaruhi an gace an ga da makaruhi wanda ya kace makaruhi ba wai za a rubuta mai zunubi bane amma dai ya dan yi abin da ba shi an kaso bane abin da an kaso dai kada a yi shine ma'ana kaga mustahabbi kenan an so kada a yi din ko a ina ba da misalin cewa musahabi wani bi mutum na so ya gane musahabi din daidai kamar kana jin yunwa kana buƙatar abinci ai ka sai mutum na jiya ba abin da yake buƙata in ba ya samu abinci ko to in ya samu abincin ko ya ci shike na aiko buƙatar ta biya to amma ai a dan koyi nama cikiwa to kaga shi yayi ko kaga an musahabi kina an so ko a same shi amma kaga shi sanda yana cikin jinya ba wajibi bane shi naman gare shi ba shi dai buƙatar abinci ya kaso ya ga irin shi tukunna to shi ne misali to da kan ga an so ne makaruhi ne ma'ana a ce ana karantar da su a cikin masallaci din kamar yadda shi Abu Qudud yake cewa saboda su ba su iya tsarewa daga watan abubuwa da kazanta suna iya aikata wani abu wanda zai kawo kazanta a cikin masallaci din sannan kuma a yace to kaga saboda kuma yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa watan jannibu masajidakum subyanakum manzo Allah ne yake cewa da ba ko ta anisantar da ƴan kananan yara daga masallatai don ga su rika bata wurare da irin waɗanda suke mahaukata waɗanda ba su da hankali su ma to su ma a rika kiyaye su kada a rika barin su a cikin masallaci watan saboda suna iya yin aikata wani abu shi ma wanda zai bada matsala sannan da kuma zare ta kubba a cikin masallaci ma'ana kada a zo a zare ta kubbi a zo ana ana faɗa a cikin masallaci aka a sare wani kaga a zubar da jini kaga a zubar jini an bata masallaci kenan an najista shi sannan kuma yake cewa sannan da tsaye da haddi kamar mutumin da wanda yake misali yayi laifi na aikata wani abu da Allah wani ne yamma wani rauni ko kuma wani abu zai na haddi wani za a yi to kar a yi shi a cikin masallaci saboda an ka ce za a yi shi a cikin masallaci din kaga za a bata masallacin da najasa shi ma to sannan da daga sauti a cikin masallaci da hira kawai a zauna a ta fira a cikin masallaci ana daga sauti to shi ma wannan ne duka shi ma haramun ne ba a yi shi manzo Allah sallama ya ce an hana sannan da kuma a zo a yi ta yin husuma misali kamar irin jayayya misali gaddama kenan ai ta gaddada mi a cikin masallaci duka wannan gaba ɗaya bai duba ai abinda dai ake so shine watan masallatai a mai da su da mawurin sallah zaka ji lama ubangiji madaukakin sarki yana cewa inna ma bunyatul masajid lizikri was salati dama su masallatai ana gina su domin ayi zikiri da sallah dama shi ne dalilin da isa ake gina su masallatai din saboda haka sai yake cewa sannan sai shi imam ahmad sawi ya bada misalin cewa shi wannan hadisin din kamar yadda ibnu majah ya ruwaita da imam tabarani da imam al-baihaqi da imam al-haythami a cikin majmu'uz zawaid sannan sai ya ce shi kuma girmamawa na ma'anawi shine kaman barin wasa wasanni a cikin masallaci da kuma labarai na harkokin duniya a cikin masallaci din to su suna daga cikin girma masallaci ne wanda suke na na ma'ana to nan ubangiji madaukin sarki dai ya dai bada umarnin cewa masallatai lalle dole a girmama masallatai sannan kuma dole ne a a ga daraja su waɗannan masallatai din a girmama su sannan sai kuma ubangiji ya bada umarnin cewa to shi masallaci da yake gaya cewa watan akwai waɗansu mazaje waɗanda su waɗannan mazaje din suna yin kokari watan wajen girmama masallatai din da yawan yin sallah da kuma tasbihi to shi yasa kajina ya ce a tan a latin jatin wala bayan an zikirin lahi saboda kalmar zikiru tana zuwa alkur'ani da ma'anoni ma masu yawa kaɗan daga cikin irin ma'anonin da kalmar zikiru take zuwa shi alkur'ani na farko tana zuwa da ma'ana na zikiri na harshe da ake yi kamar inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila da irin inda yake cewa wazkurullaha kaseeran la'allakum tubluna da sauran ayoyi masu kama da wannan din suna da da ji alqur'ani din kaga nan suna bada umarni ne na zikiri na harshe sannan akwai ma'ana da suke zuwa kuma da ma'ana ta watan alqur'ani shi da kanshi sunan shi zikiri eh zikiri zaka ji ubangiji yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna go inna nazzalna dhikra kaga na alqur'ani ake nufi da shi din sannan kuma a saboda haka to shine a nazzalna dhikra wata mu ne muka saukar da shi wannan zikiri din wa inna lahu lahafizuna kuma sannan mu ne masu tsare shi wannan alqur'ani din da kanmu sannan wannan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka kaga to kalmar zikiri ake nufi da shi amma alqur'ani sannan sai kuma atan inda Allah ya cewa hadha zikrun mubarakun anzalna kaga duk alqur'ani dai ne sunan shi duk zikiri shi ma sannan kalmar zikiri yazo alqur'ani da ma'anar sallah kamar inda Allah ya cewa ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi kaga amanan sallah ake nufi da shi ya sannan az-zikru bi ma'anal khabar ya zo da ma'anar zikiri alqur'ani amma labari ake nufi kuma kuma zikiri yanka ce zaka ji inda Allah ya ce wa yas'alunaka an zil qarnaini qul sa'atalu alaykum minhu zikira amma wato labari ake nufi za a baku labari na shi zil qarnaini ka kalmar zikiri yana zuwa amma da ma'ana ta labari sannan zikiri yana zuwa da ma'anar wahayi kamar inda Allah ya ce fal mulkiyati zikira to ibnu kasir ya ce fal mulkiyati zikira din ne ya ce mala'iku ake nufi ibn abbasin a ibn mas'udin da ibn abbasin da masruku da mujahid da qatada da rabi'u bin anas da imamu suddi da imamu sauri duk sun ce mala'iku ake nufi da cewa wannan ne a falmulkiyat din nan zikira din sai ya ce ma'anar shi shine watan wai su mala'iku watulqi ila rusul wahayan fihi izarun ila khalqi wai ma'ana shine suna aiko da wahayi zuwa ga manzanni watan domin yanke hanzari ga su sannan har yanzu kalmar zikiru ya zo a cikin alqur'ani ya zo a cikin alkurani amma da ma'ana watan ilimi shine ma'ana masana littafi na attaura ya zo da wannan ma'ana littafi na attaura zaka ji Allah yana cewa fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamuna ahlaz zikiri ma'ana masu ilimi yake nufi malamai kenan haka yazo a cikin suratul nahl da kuma suratul anbiya sannan kalmar zikiri ta zo da ma'anar wa'azi kuma har yanzu zaka ji Allah ya ce fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min kaga da duk ma'anar shi dai zikiru ne amma ma'anar shi dai daban-daban kaga nan alqur'ani abin da ake nufi wa'azi ake nufi da shi ya sannan kalmar zikiru har yanzu ta zo a cikin alqur'ani amma ma'anar shi ne lauhul mahfuz ake nufi zaka ji Allah cewa wala qad katabna fi zaburi min ba'di dhikri wannan zikiru din nan ne ya lauhul mahfuz ake nufi kamar da Imam Sufyan al-Thawri ya fassara da haka din sannan kalmar zikir ta zo alqur'ani amma da ma'ana asharafu daukaka eh Allah yana cewa innahu bainahu la zikrun laka wa liqaumika yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan alqur'ani la zikrul laka daukaka ne gare ka wale kaumeka da ba mutanen ka gaba daya kamar yadda zuwa cikin sutu zuhurfi sayyidina abdullahi bin abbas da imamu mujahid da imamu qatada da imamu suddi da ibnu zaid shi ma sun ce ma'anar shi dai asharafu daukaka ake nufi da shi din ba kalma ta zikiri ba baka dai misali dai alqur'ani kalmar zikiri yana zuwa da yawa amma wani lokaci sai ga wani ya taho sai ya zo da Allah ko rashin sani ne ko ko dai ganganci ne wallahi alamu sai mutum ya rutse da kawai ce ara kaji zikiri cikin sallah cikin alƙwarin sallah aka nufi wai abin da ya kaso don kada ya yadda da masu yin zikiri na harshe ba zikiri bane shi wannan wai ma'anar zikiri shi ne sallah kawai ko kuma addu'a shikenan sai a zo kuma ya tare gima to ya zo kaga nan ne dukkan su cikin alƙwarin da suke wadannan ne duk ayoyi ne sun ka tabbatar cewa kalmar zikiru tana da ma'anona masu yawa daban-daban a cikin alƙur'ani to kaga kenan ashe bai kamata mutum ya zo ya rike akan ma'ana guda shikenan kai tsayen ka ba abin yana da faɗi da yawa iyaka da in ka zo kawai kai baki abin da ka sani dai ka wuce ka shikenan ba sai ka tsaya cewa ga wani abu daban ba to da shi har wani ma da ake cewa ahli din nan ko an ana cewa kalmar ahli to shi ya zo wani da sai ga wuce to shi dai alqur'ani ya zo cewa ahlu taqwa wa ahlu maghfira din nan sai ce to an dai gane alqur'ani akwai ahlu taqwa kullu wayar sai wacan shi wancan ahli yake so ya magana to sai ne ce amma ga alqur'ani akwai ahlu zikiri kuma ko kaga akwai ahlu zikiri amma ko duk Qur'ani babu ahlus sunnati shi kuma dudduka saboda haka kaga irin wannan dama ko can watan shi irin abubuwa ne waɗanda in ka tashi abu kana yin abu to babu ruwanka mana in dai abun da mutum yake yi a cikin nashi in dai ba lalle ƙarar saba ma Allah bane to dole ka kyale mutum ga abin shi in kan na saba ma Allah ne ba to sannan ne sai ka yi bayani dalla dalla amma dai abun da ba daidai ba to ba zai kamata sai a ce mutum abun da yake daidai ko kuma kan bakin dan sani shi kuma sai ya zo a tarjima akan shi saboda haka lokaci yayi kila babaki sai gobe sai mu dan tashi akan wannan da aya da muka karanta don akwai sauran karin bayani gare ta akan magana kalmar zikiri din nan ne gobe insha Allah mun dawo sai mu dora kamin mu ci gaba in Allah ya dace da fata inda muka daidai Allah ya karba muna kurakuran mu kuma Allah ya yafi muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu ikon gyarawa albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri Allah san bukatun kowa Allah biya mu da kowa bukatun su na alkhairi da sauran masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatun kowa Allah biya mu da kowa bukatun su na alkhairi baki daya masu neman addu'a akan marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu abin da ka damu su rashin lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya kuma Allah ya kara mana himma da ƙurin mai aiki da lafiya inda ya dace mai aiki da ita masu neman addu'a akan atan kasuwancin su da manoman mu da masu sana'o'i na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati gaba ɗaya Allah ya ma kowa jagoranci a kilan shi baki ɗaya Allah sanya ma kowa albarka cikin abin da ya mallaka albarka manzo Allah su sallama sannan da sauran masu neman mata na cikin gida masu cikan namuna masu addu'a Allah ya saukar da su lafiya cikin takunan su a cikin sauki alfarma aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dukkanin ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci cikin wannan wata muna roƙon Allah ya karba muna Allah ya karba ne ba mu gaba daya Allah ya sanya mu daga cikin da yake yautawa a cikin wannan wata albarkacin manzo sallama dukkanin alkhairan da a cikin wannan wata muna roƙo Allah ya tabbatar musu albarkacin manzo sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wani sako ne sako ne
mun saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda ke zo muku daga masallacin tsamiya mai kaji na sira godal wanda honorable aminu san jaji dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar kauran namo da dabi na magaji ya dauki nauyin kawo maku a yau mun kwana aya ta 38 a cikin suratul nur inda gobe idan Allah ya kai mu za mu tashi aya ta 39 a cikin suratul nur alhamdulillah